za mu tashi a kan ayata arba'in da shida wanda zai karanta mana ayin da ali shi na sai ya hajimi dan maulan mu sai ya su wani bauchi wanda zai fasara a sai ya bashiru dan maulan mu sai ya su wani bauchi wajen Allah ta'ala rahimahullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم masu da riga da rigar jami'a a kullum na shi na gaya mana cewa allah ya fi ɗari kan da alƙulani ya yi ta amma bai ce dole ba amma ya shiga mun sha fere da rarrafi sabilan amma idan mutum ya zo ya ga dama zai yi din a mutum ta ɗauwa'a zai ɗauka mutum zuri ba ka ce tsakaninsa da allah sai a biya masu sharuɗa in ya karɓa sai a bashi da farko in muke in mun karɓa za mu karɓa ne tsakanin da Allah za ku bauta wa Allah da shi da haka za ku yi ku yi ta yi har ku yi ma har ku har ku bar duniya kamar yadda kuka ji a baya mun faɗa cikin hadisa da ɗan amu ɗan as wanda bukari da mun fitar da mutuwar da tutar ka ga za ka yi tsawon kwana ba ka rike da kyau da haka za ku yi hadiya tsawon kwana kun jigo shi ne shafi na farko sannan ko ba a yin jami'a da wasu ɗarika dukkan da imo da gaskiya ne amma da ba a yi imo da ne a kwano ɗaya yadda mun yi imani da shari'a ne Musa mun yi imani da shari'a ne Isa amma ba za a hukunta mu da Taurat ba ba za a hukunta mu da Injila ba dan me dan muna da Qur'ani ba wajen gore na su ne to haka shi ma da ya ka magana shari'a ne da haka ina nuna mutum shi da na ba za a zama su da yiku ba bayan kuma ya yi imani da zan kuɗi yadda muka imani da Taurat da Injila amma ba za a hukunta mu da su ba a ziyara mu da Kiristiyana ma nan da yara bara wanda ya sauka gidan sarkin zazzama ba zai bara ba ba da na sarkin musulmi ba zana shi kristiyani za a kula da sallah da ke da ma'ana sami ko za a kula da yake ya mai biyayya jinin musiba jinin bin da ba shi da kun karba kun karba da kun yi yanzu na da tsarin da zama na ba ku yi shi da zai shi kun karba ci alhamdulillah Allah za ka amfani da lafiya da riba cikin yiwa yau ne wanda suka iya kuma bayani yadda yake yi. Walawara to hurujan atu da hujja walakin kariya Allah fi atahu wa tabbatahu wa qila qulu ma al-qaidi wadanda suka yi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yaki ba Allah ya ce wa dama إنما يستهزئك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر والشعبة المغفرة يشددون ما سني من إذن كبرس أجدا كسجيا إلى رسول الله أيضا ما علام فسيما لأن بين إيران الله إلا سنيمان أن الله رمضان سنيوي كبرس إذن سنونا أجدا با سجيما كسوك سشريا با ولو أرادوا الخروج da sun so fita wajen jihadi na tabuka da kai la'addu lahu udda ai da sun shirya wa fitan jinjiri dalili kuwa duk yakin da manzara sassan ke zuwa bai bai faɗin ina za a je ba hadisi yana nan in mun zo insha Allah a karatun gaban Maulana shi ne karanta mana na sayi na kawo dan Malik cewa ma na wa gazatan illa warraha bi gaira manzara sassan ke kudin yanzu je wasu wani jari ba sai ya yi tauriya ya rufe wannan jihadi da wani jihadi misali yana da tafiya guda biyu ɗaya kaduna ɗaya abuja amma kuma na kaduna a ɗaya daga nan kaduna ɗaya kaduna ɗaya kano to ba zai idan na kano zai ba tafiya ba na kaduna ba sai ci tambayar labari ba na abuja ba sai ya yawan tambayar labari ya labari hanyar abuja ya lafiyar hanyar ne ya kasa da karatu kuma hankalin na bugai da ke gefen sa sai da gane abuja su ɗaukar abuja za ta fi wannan da daga kullum ba a magana su tafiyar labarin hanyar abuja da an gaji a yi salatu salam ko sai tsawon yin kan haka shi ne don malaman shakin hadisi sun ce me ake yi da tauri a nan yanzu masala duk abu ne ba da gaskiya ne shin zai riƙa cewa zan tafi abuja ne sai hankali ya yi abuja sai kuma ya tafi kano a ba haka yake ba zai taɓa fasa abin da ba gaskiya ba a zai establishing wani presumption ne jama'a su tsarki cewa abuja zai ta hanyar yawan tambayar labarin hanyar abuja ba sai yadda zai abuja ba sai a tashi daga kwanan an ce akwai tafiya kuma kullum bai da magana sai tambayar labarin abuja da sai muna fitar da ya ɗaukar su yahuda ta yi a tsaye hanyar abuja ana cewa kusa za su yi ba wani bari to amma wannan na tabuka bai koyi ba tun da wuri ya gaya musu yakin da za mu je mai nisa ne ba ku taɓa zuwa yaƙi mai nisa kamar wannan ba can barin asma can wajen ƙasar rom to shi yasa da sun so tafiya tun da ya sanar da tafiyar da wuri ai da sun shirya walau a rasa kuhu da sun so bisa la addu lahu udda da sun shirya saboda ba irin jihadin baya bane wanda baya fari ina za a yi wannan sun san da sun kauri ne nisa ne amma abin da ya sa dama ba su zo tafiyan ba ba su shirya ba su yi shi ba ga dalili walakin kare Allahu bi asab shi kansa Allah bai so so su yi bai so su amsa kiran manzon Allah in an ce ba asahu sai a ce in son ba aka ya tura shi sai ya tune ya kai kamar kasarahu fan kasara kasarahu fan kasara za a iya cewa kasarahu ko hawa da kasaru faɗin yan kasar ya yi ya yi kai ya shi ya ci kai to wannan walakin bai Allah bi asan Allah ne bai so su amsa kiran ma'aikata su ci wannan ya yi fasabbaɗin sai Allah ya dakirar da su ya nauye ya sa musu nauyin jiki ba za su iya tashi tafi jihadi nan da manzon Allah ba wakila sai aka ce musu ukunu ku zauna ma alƙa'idi da tare da masu zama a nan magana ne ukunu ma alƙa'idi na Allah ne ya gaya musu da misalin kudurati cewa ku zauna ban son tafiya ku tare da manzon Allah ke suka ji nasara ba za su ba haka Allah ya kaddara ba za su ci ba kuma dama mutanen banza ne ko sun je ma matsala za su yi ba ko kuma kun kudu ma ka'ina sun nemi izinin mu zauna a gida a nan da jirgin shi ke nan da kun tambayi izini kun kudu ma ka'ina ku zauna tare da musu zauna a gida.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالهم ولأوضعوا خلالكم إلا خبالهم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا يا رسول الله فما لك فلا سنت دم ما ma za ku ba abin da za su ƙara muku illa khabala sai farna da ba ta tsakani wala auzaru khilalakum yabuna kuddasu ta haddasa barna a tsakaninku yaku yaku wal auzaru khilalakum yabuna fitnata ba abin da za su nema a tsakaninku banda fitna su tashi fitna tsakaninku su hana ku zaman lafiya kuma abin da kai cikin cikin din wasikum sama'una lahu a cikin kuma akwai masu sauraron su in suna magana na munafici su ji magana ko kuma akwai masu jin labarun ku suna adanawa in an je gida su yi ta musu ai a wurin yakin ma kaza ya kaza ya kaza ya akwai a cikin waɗanda in sun fahimci magana suna suka faɗi magana mara kyau kan manzara suna son sa iya ɗan su a zuciyar saboda raunin imani har yanzu kuma idan sun ga wani abu wanda za su ga kamar zai na zai bata wa musulmi za su yi tarwa ɗan wasu na bugai da gida sallahu na rasu wallahu alimun bihim ne dan Allah ya nuna mugun aikin su sai ce wallahu alimun bizzalimi hakika Allah yana tare da waɗannan mutane munafukai a jami'ai kaga nan duk daga farkon suran nan maganan kafirai an na salla aka yi masu bautar gumaka bara a cikin Allah ya wara cikin da ta tuna mushikina ba a yi maganan wani kafin da ba an yi ba a sai da aka yi sumuni biyu da rabin sumuni sai da aka yi sumuni kusan uku sumuni uku da rabin sumuni ba a yi maganan ko an zallan kafirai da mummune sannan kafirai ake magana da aka zo bayan shiga da zamu ina mushi kula da dasu sai aka yi magana ahalin kitabi a wannan sunni qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna bil haqqi من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. da aka gama wa ƙalatin yahudu wa ƙalatin nasara aka yi magana a rizali aya hudu ko haka zuwa biyar sai aka dawo maganan yadda mushikai ke canja kalanda na shekara ne za su yi ta mahaɓar Allah ko yi mahaɓar Allah don su hada ta yake cin al'ashirin ruhu biya da wasu amalin wannan wula da tsawon kebe da aka zo kebe nan ba a ƙara magana a ba sai mutum ya cikin gida zalla tun da aka jari sai amma malakum idza kila kufiru fi sabilillahi takar ba ƙara magana arne ko bayanin ne ba a a daga musulman cikin gida sai munafikai a cikin gidan musulunci nan kuma da ita tokewa a ita tokewa a ita maganar munafikai sai san ibnu abbas yake mun muna kiranta al-fatiha suna mai tsoron sunni a wata riwaya muna kiranta al-musira muna kyauta abu ba a fira duk wannan suna ya da saboda suna uku ko abin da ke suka ta suna da tona musu ba za a ƙara maganin arna ba sai an je ma kana da mishiki na cewa ma kana ma kana min nabi wannan ba mu'minin da ake wa ma kana min nabi wanda za mu ayyuka min mishiki na walau ba su yi kurba to daga nan an jawo cikin mu'minan za a yi ta magana tsakanin su da su mumini da munafukai har zuwa ƙarshen sura da kaji a farko da munafukai a daukar yusi kun ma za ta kuma lafa ba da ba a wurin kina da kuma yankuna fitar su kuma da wani alif zali da kaji ta kawai su na tafi kanmu cewa ba a fi da za su haifa muku in ban da barna a tsakani wallah alif zali Allah ya san da su da fitar da wani
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وراء أمر الله وهم كارهون لكن ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وراء أمر الله وهم كارهون يا رسول الله saka ba a yakin jabuka kadai ne munafukai suke wannan biya maka lamura ko suna maka ba ai tun bai asus akaba ba da aka yi an samu munafukai waɗanda ba su so abin ba bayan ka zo madina ai tun lokacin shugaban munafukan abdullahi ɗan ubayi ɗan salun yake shirya maka bakin siya rasulullahi saboda wai an gama yanke shawara za a naɗa shi tafkin madina har an shirya masa kamfi na sarauta saura jike don tsarwa kawai ce masu Allah sallallahu alaihi wasallam a gare to tun daga lokacin aka manta a yau ba tuna ba ta ga ko ai shi matsala ta same shi sai zama zuwan annabi ya na shi zama sarki wanda ya na shi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ne shugaban munafikan maza da mata adadin su ya kai su wajen mutum ɗari uku da doriya mazansu da matansu akwai sahabi a nasarar ramunan mutumin yamani radiyallahu anhu a nasarar da ya gaya musu su da sunan su a matsayin sirri kar ya gaya wa kowa wannan kenan daga ita karfi na tafi kamar ya rasu na duk ba yau ba sun so ka fitina sun so su su lalata lamarin ka tun ba wannan karo tun a baya ma a yanzu ba maganar tabuka ake ba lokacin da aka fita yakin udu ba sai da suka bai kafin da sahabban ka mutum dubu ɗaya cikin har an fita bin ubai ya ware mutum ɗari uku a dubu ɗaya kafin a yi ta cikin yaki ya dawo da su gida ce ku zo ku tafi ba ya ƙi karɓar shawarar ku ba ya karɓi shawarar yara ba ya ku da shi launa nan fita da nafsar ba na ku har ana ta hundun kufi yau mai a karwar nobin imani to ko da yake muzammari da bata zalika ne la ilaha ulai wa la ilaha ulai to anan kam aqrabu lil kufri min al iman so ki kusa da kafirci kan imani wa kana kula da mun su shi ya juya maka lamura a lubura hatta ja alhaqu hatta gaskiya ta yi halinta Allah ya tabbatar maka da nasara kan makiyanka suka rasa yadda za su da su da abokan su Yahudawa wa za a amrullahi lamarin Allah na ci ya bayyana ya zama yanzu ta karfin dukkan wani maki a Madina Yahudawa ba mu kai muka mutanen su ne an riga an musu hukunci banu Quraiza an yanke musu hukunci an ci wuri banu Nadir an koye su an musu jala'i wa laula an ka taɓa tsawo alaihim jala'a an samu fitiya sannan haibar an ji an yaɗe ta an ci haibar ran da ya shiga wani yana Allahu akbar haibar haibar inna idza nazalna bi fahdi qawlin fa za'a sabahu musali an gama da haibar yanzu ana shekara ta tare duk wani kashtu wani tsaya da yake kusa da madina makin manzo Allah an gama da shi hatta da na kokarar mai wani kayi da hakan ya faru ne ya fi da lai ba da su ba da su
ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة فكروا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين a cikinsu akwai wannan munafiki jaddin mu kaifi wannan aya a kan ta sauka ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ina ma kace za a shi yaƙin nan yace banul asfa batu asfar batu asfar dama na gaya muku cewa baya farin inda za a ji amma wannan karar sai ne faɗa saboda yaƙi mai nisa ne can ta duka batu asfar ai ko na ji labarin an ce matan su kyawawa ne matuƙa suna cikin wani matan da a duniya suka kafa tayi ne wajen kyau to ni kuma gaskiya ban da haƙuri kan mata kada in ji wani abu da faru tsakanina da su a ce kuma za mu hukunci to gaskiya ni gara wani ne zauna a gida ta asibiti ne idan ni wala ta tini yi mun izini zauna a gida ta asibiti ne in har na je kuma ba zan iya ganin mata in dole ba kuma in na fada musu abun hukunci kaga fitina ya auku kenan to shi ne Allah yake faɗi nan wa minhum a cikin su man yakum ya suna kullu ce maka dama ne da Abbas da ya sa kuke wani al-Fatiha yace ta fara cewa wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum wallahi sai da muka ji tsoro ba za a ƙare sura nan ba sai an kama su zan gida gida ta ga da tuka kai ne wa minhum man yaqulu a cikin tsaro da kyau ga izalli kamun injini wala ta tuki kaga sai kamun injini zauna a gida Allah ya ce a'a annabin ne kake cewa kar ya bikine ka ai fadin maganar nan kawai ala fitnati saqatu fa inna jahannama la muhitatu bil kafirin ai annabi yake ka shirya a tafi ka ce kar addini ai ka fada addini fa inna jahannama la muhitatu bil ne shi ma dan a tabbatar da kafirin da cewa ba zai musu da imani ba duk munafikin da alkur'ani ya mutu wannan alama zai cika da imani a cikin muna zuwa akwai da zai tuba daga baya amma shi wannan da ke kan sa ta ta ce ko wani dana ba da muhimmi tsarkin bilkari yana to ba zai cika ba amma su sa ba zai cika da imani wa yi na dana da ni dana wa muhimmi tsarkin ni kewaye wani bilkari ya da kagarai a cikin su irin su ke tun da zai إن تصبك حسنة تسرهم فإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تلك تسرهم وإن تلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون ويتولوا وهم فرحون a in su suka musibatu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka ce ka samu yaki duje yaki in su suka hasanatu in kai nasara ka samu ganima to a duk fata musu ne yake fata su ta sohu wa in su suka musibatu idan musiba ta same ka ko kuma misali ko yaki ya kare maka kama a udu yadda ba rayu udu to nan kan wani ƙarƙakar na amurra ne kan sun ce to ai dama mun ka wurin ga mun ga kai dama mun je ne ba mu shiga yakin ba dan gudun yin wannan karaje yaki ya kai mun riga mun dama mun riga mun yi take precaution mun ɗauke da za mu kiyaye kanmu daga abin da zai faru idan mun wanda mun tun farko da mun a farke muke a farke muke ko mun riga mun mun wato mulki da bari a hannun gobi kauya yadda za a kauri da za a kashe ba wanda wannan sai su biya wa kamfanin wurin suna farin ciki cewa kuɗi ba ta sami da su wata
كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مبينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل كبير يا رسول الله ai ba maganan murna in musiba ta same ka ba maganan farin bakin ciki in alheri ya same ku suna bata wa kansu lokaci ne kun ka gaya musu ka gaya su duniya ba su ka ɗaya ma haɗa kiyama ta tsaya lan yusibana abadan wani abu ba zai taɓa samun gobe mai daɗi ko mara daɗi illa ma ka taɓa babu lana sai fa abin da Allah ya riga ya rubuta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ɗauko Abdullahi ɗan Abbas ɗan babban sa akan raguni ka san shi zai magana da mutum a baya baya juyawa saboda yadda yake ganin gaba haka yake ganin baya da haka ba zai juya wajen baya kai da ruwa ne a bai juya shi a ka'idar da zai jiya gaba ɗaya mai jiya ba a wani waya in zai jiya zai mai jiya duka da haka in zai magana da zama yana kallon da wanda ke ya kula in yi wa alli kuma kalimaci ifatin laha ya fas ifatin laha ta fi ki jaha ta'arraf ila Allah fi rasa'i ya aika fi shidda wa alam annahu law jama'at ummati على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف manzalar sa sai ya ce abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yadda cewa ya kai wannan yaro bari in koya maka wasu kalmomi na imani da za su taimake ka ka kiyaye allah allah ma ya kiyaye ka ma'ana nan ka kiyaye dokokin allah shi ma allah sai ya kiyaye ka in fadin laha ta ji da shi da haka ka kiyaye Allah ma'ana ka kiyaye awalir da nawahi inda ya bada umarni ka bi inda ya hana ka hannu in ya ka turran da aka kara za ka samu Allah a bangaren turran da wani kara da kai za ka samu Allah kai yake goya wa baya ta'arraf ila Allah shirrafai ya alimuka bi shidda ka san da Allah lokacin da kake cikin ni'ima kana cikin jin daɗi kai kokari ka ka san da Allah ka saba da shi ka saba da zama da shi wajen zikiri wajen wata ibada kana cikin jin daɗi saboda kai ma in ka shiga matsala dukkan ka roƙa ma zai san daɗi amma kana cikin jin daɗi ka manta da Allah kana cikin annashuwa sai ba za iya rufe ya Allah ya Allah ya Allah na to ya yi mafi shida ya ce ka sani da dukkan al'umma za su taru don su amfani ka da wani abu ba za su amfani ka da gobe da ake tuntun tuntun a zan Allah ya yi sama da halitta za su taru gaba daya don su cuce ka da wani abu ba za su cuce ka da wani abu da ake Allah ya riga rubuta maka ka sani al'alman da ake rubuta kaddara da su har an ɗaga su akan takarda takardun da aka rubuta kaddara akan su har sun bushe da haka ba abin da yake canzuwa abin da zai faru ya riga ya faru har man da Allah ta yi ta ayya me kisan kai ya yi wa Allah gaggawa da zai ƙara minti ɗaya ke ya tare mutumin kan mutumin da kansa zai bari lokacin da ya ke zogiyo tun ke makarna da ya yi cikin taru mutacce ne dole kan ya bari lokaci ko agogo ake jira ya cika sai kai balle ya san ba ta ya mun da shi da kai bala kashi in da yi shi take ga yawa Allah ya ga da ya jira lokacin mutum mutum ne in har kake gane shi to wallahi ko tura kai ba shi ba da shi lan yuzi bala fa ajin da zai sami illa ma ka tabarnahu lana sai ajin da Allah ya rubuta mana huwa maulina Allah shi ne mutum lamarin mu shi ne ubangijinmu majibincin lamarinmu wannan suna in an kira Allah da maula to ba kawai rabbu bai ba kawai ilahu bai akwai wani ɗan jin kai da runguma da tattarawa da takantawa da tattara bai shi yasa ayatul kursi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalika bi anna Allah maulan ladina amanu wa anna al-kafirina na maula na ba a cikin wai ba Allah ya rubuta su ba da kalmar maula ba na su bane waye maula ka zai sai ka je su sun haji ka yi ya faɗe su munafukai sai a ce fa dole wala in ka gudun su ce su wala min alladina kafaru ma wa hum nar iya iya maulahu wa fi isar nasir kan maulahu jahannam ita ce gurguman su ita ce da su hali huwa maulina wa alam lahi man ya tawakkal mu'minun haqiqa ya zama akan Allah mu'minai ya kamata su dogara ne ya kamata mu'minai su dogara kan komai da sai Allah shi yasa ya gabatar da jari da majruri wa alam lahi kafin ya ce fa tawakkal mutawakkil wa alam lahi la ala ghairi fa tawakkal mutawakkil kan Allah kadai ya kawo jirgin su dogara ba kan wani sabu.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل هل تربصون بنا إلا إلى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو يعينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل فجاء يا رسول الله shin hal tarabbasu na bina illa ihda husnayn shin akwai wani abin da kuke saurara mana ne da kuke jira wai abu mai muni ya same mu shin akwai abin da zai same mu ba ɗayan biyu ba a abin da kuke jira ɗin ɗayan biyu ne kuma dukkan su kowanne ya fi kowanne kyau kowanne ƙwarori ne a kyau sun da husna tabbatar a hasali ba idan hasana ta yi ba a idan husna ya yi husna af'al tafsiri ne na hasana ne yadda hasan mai kyau a hasan wanda ya fi kyau haka hasana ta mace mai kyau husna wacce ta fi hasana kyau to waɗannan duka guda biyu husna ya yi ne kowanne ya fi kowanne kyau kowanne wanda kyau kowanne kurewa ne a kyau na kuke jira gare mu duk wanda da yi kyawawa guda biyu ko dukkan su masu kyau ne dukkan su kure matuƙa a kyau walau imma nasu wa imma shahada ko dai mu yi nasara mu dawo da ganima ko mu yi shahada wanda shi ma wanda ya fi kyau husna ne kowanne ya faru da kyau wannan nasarar da kuma mu ko bari mu ne muke jira muku ko kuma idar su ayin sun fakana aqibatul ladina asau suwa to suwa yayi kishe ne husna yayi mu kuma da muke jira muku duka guda din muna nan wala na tarabbuku ayyuhu kula bi azabin min indi wannan suwa ke sama أو بأيدينا توثق واجب فتربصوا إنا معكم متربصون ده كل كنتم متجرون ko kuna jira mana ko na fara ko shahada kuka husta ne mu kuma muna jira ku su waye ne muna na wurin su ne an yi suka kuma ya zan kuri Allah ya saukar ku da azaba daga gare shi tun da kun kasa cewa manzon sa kuna munafuntansa an fi aiki na ko da hannunmu a jona muku a fili abu a fili yadda zai tabbatar da hukuncin kisa a yake ku zo mu fitar da gashin a fili ya ke ku an fi aiki na ba tare da su ku saurara in na ma'aikun mutane su suna mamma tare da kuna saurara.
أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل قوما فاسقين أنفقوا ضوءا وكرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين wato yadda husna ta ita ce ta fi haka na tun haka su uba ta fi sanya a tun to yadda waɗannan suka zama husna ya yi na mummunan su kuma ga zan su uwa ya yi ne su ma guda biyu kaga duka guda to shi da duka gaisi da yake izanni wala tafsiri kamar izinin zauna a gida karkar sai in ka tafi za a sai ga dukiya ta zan dai ba da dukiyar gudunmuwar jihadi amma ni zan samu zuwa in ji shi dama yana da duki to irin su ne annabi ne yau shi ake kan su afar nawo an kalima a zuciya nawo wani ke izanni din to da ya kawo dukiya da ya yi rashin munafukai suka ce ba za su samu zuwa ba amma ga gudunmuwan mu da dukiya suna bayarwa kuma suna zuke shi ne Allah ce annabi ya gamu kul an fitu ɗau'a aw karha ku kashe dukiyar ku ko kuna so ko ba ku so zan aje jihadi farkawa ba ku duk da kuma munafukai laifi da babban ku gashi da kun kashe kuɗin a taimakon jihadi manzo Allah suka amma Allah ba zai karɓa ba wani ya ba da dalilo cikin jazuman a tafiya ilhani Allah ya karka ko kuma kun ga kuɗi maƙudai da su biyar gona ma wata ila an karɓi kuma Allah ba zai karɓa ku na ba. Na ki taɓa ganin ku don ne inna kun kuntum ƙauman fasiki saboda kun kuka da mutane wanda su ke kaucewa hanya ma'ana kafirai idan kusur ya haɗu da kafirci to dole za a yi jihar da kafirci duk da kafir ya gama kasancewa ba dama babban kafir babban fasikanci shi ne kafirci sun ga kawai da kun ga mun ba hanya da ne kun fi kuma fasikina.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ورسوله إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كافرون
آه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله نعم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا يسلمون إلا هم كارهون وما منعهم ألا كيف النبي يجاوى مؤمنين من ذا الذي يريد الله أرضا حسنا in za a je jihadin wa zai ba wa Allah rance rance mai kyau a biya shi da aljanna yau ga wasu sun ba da kuɗi ka ce na yi su ɗaukar minu min ku inda kun kuntu ɓawon fasiki da kun kasance fasika da yadda aka yi karɓar aikin su kuɗaɗen su zo kashe kuma sun kashe kuɗin waɗansu kuma sun kashe an karɓa na waɗansu ma bai kai nasu ba Allah ya karɓa da yake wa ma mana abu ba abin da ya hana su an tubbala minhum da faqatuhu cewa a karbi kashe kuɗin da suka yi illa annahum kafaru billahi ba sai cewa sun kafir cewa Allah ƙwaryar zuciyar suna koyi kafirci suna bayyana musulunci shi ko Allah ya san kafirai ne ai kafir kuma bai da ladan aikin da ba a bashi ladan kafaru billahi wa rasuli sun kafir cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wala ya'tina salata to an taɓa kafin yana sallah kamar an tambaya ga shi kuma faɗa an taɓa kayan yana sallah da ya haka ne wala ya tuna salata illa wa hum misali ai ba sa iya zuwa sallar ma sai in ka sana suke zuwa sallar wato idan mutum ya ji shedan ya yi da ya da kasaran sallah to ya tuje kansa da nafici da nasan alƙur'ani wala ya tuna salata illa wa hum misali in dai ya ji ba ka iya jikin da yawa sai an kaɗan to ƙur'ani ya ce ka dubi kanka da munafici wala yasura la illa ila musabbabi na bayan dalila in ka kai an kira sallah kana da minti cewa kana da jin daɗin gado da kyar ka shiga kana jin kasalar sallah musamman ta asubai sai shayi a kan sallar ce munafukai ba sa iya wannan sallar da ba ta kasar da imanin mutum gama a sallar asubai bacci ya fi daɗi lokacin a cikin dole ya tashi ya kada wancan nan da zai ya kwana mai kira ya ce an fara da kairu minan nan ya kada wancan ne ya tashi in wanka ne wanka ne a da zai ya ɗaukala ya tafi masallaci sannan ma ba wata da yawa za ka a biyu a kaɗan su bacci saboda wanda za ka a biyu a yi gaga mu da imani da su wala ya ci nan salata illa wa kusale ba sa iya zuwa sallah sai suna cikin kasara wala yusiku da ba sa kashe dukiyarsu saboda Allah illa wa karihuna face suna kin ba sa kan ba da dukiya ashe ya nuna duk ibadar da kai ba ka sani a lokacin da kai in dai ba wai ba wai misali ba dan kai biyayya kai ba dan amma dole ne to ba ka da ladan biyayya wannan ya shigar da hukuncin su azumin musulmi ya yi niyya in dole aka yi ba ko kyauta ne aka karba da ƙarfin siya ba ta yi ba in zakka ce aka karba to hukuncin zakka ya faɗi amma bai da ladan tunda ba ya so ya idan kuma idan kuma a abu ne na niyya ne kamar shikar aure matar ba ta saku ba la alaka ala mutane kamar da aka gani fatawa ta mashuriya a mazhabar malikiya wanda da aka gani tilas ya tafi mata ta ba saku ba sannan da ya yi wannan wala yi su kuka illa wani fari har yanzu wannan ayar ta kawo abunan tsakanin malaman fito cewa menene hukuncin ayyukan kafiri wanda ya a jahiliya kan ya musulunta nan an ce dalili kin karɓar aikinsu don illa annahum kafaru billahi wa rasuluhu sun kafa cewa Allah da manzonsa ma'ana ke yanzu abin da kafin ke babu lada bai da lada ko ya musulunta a nan kuma akwai hadisi imam muslim ibn hajar al-bashairi wanda ya rubuta daga hakimu dan hizam dan kuwai libi al-asadi wato wanda hadisi ta fito kuwai gwaggon sashi yan uwan ba yana cikin mutane da suka shekara sittin a jahiliya sittin a musulunci ya shekara sittin yana kafin ya shekara sittin yana musulunci kuma sun dire a sahabbai ɗaya muhajin ne ɗaya ba zan hakimu ɗan hizam ɗan kowai da shi ne muhajin ɗan makka hassan ɗan sadi shi ne al'ansari mawaƙin dukkan shekaru su ɗari da ashirin lokacin da suka rasu kuma abin mamaki shekara guda suka bar duniya hijira shekara hamsin da uku suka a sorry hijira shekara hamsin da hudu suka rasu shekara guda suka rasu shekara guda aka haife su kuma kowanne su shekara da ɗari da ashirin kuma kowanne su yanzu sun a jahiliya su sun amfani shi wannan hakiki a cikin kaba aka haife shi cikin dakin kaba saura shekara uku a yi manzon Allah sallallahu alaihi aka haife shi ya kuma rasu hijira shekara shekara hamsin da uku to wannan shi hakim ya tabbai mamman Allah a wannan hadisi ne ma musulmi cewa ya rasu lallai a jahiliya na kasance ina aikin alkai na ɗan tattaba bawa ɗai ɗai ɗai ɗai bawa haɗari na ɗaura mutane akan raƙuma kyauta raƙuma sama da ɗari ya rasu lallai a jahiliya kuma duk na yi wannan saboda Allah da shi a jahiliya ina kan yanzu da nan sun sai ne lada za a bar ladan yace masa aslamta alama aslafta lil khairin tun da ka musulunta ya sani za a yi a rinsa ba a cikin da a baya a irga lada a dawo maka da shi a biya kaga illa annan kafaru billahi wanda su yi za ba ka gina fakarun ba ya nuna za su yi suna karfe ke da za su yi mai daga ana iya yaji a ɗebo ladan a haɗa musu shi sannan a wajajen ta neman mu jari kuɗi manzana sarasar yana cewa idan musulmi ne aikin alkai Allah zai biya shi da shi a lara amma kafin ne aikin alkai sai dai a nan duniya a ciyar da shi abincin alkai ba zai mutu ba sai an biya shi ladan aikinsa an ce wata rana mala'ikun da ke taya a bara'ilu aiki guda biyu mala'ika ce su biyo ɗaya sai ga wani ɗaya ɗaya ya ce ina za ka ya ce kai ma ina za ka ya ce wallahi ni wato akwai wani bawan Allah ne ya yi wa Allah ayyukan alkhairi da yawa amma kafin ne kuma ga shi ya mutu yanzu kuma ba abin da yake sha'awa sai kifi to kuma Allah ya kuma ce su aiki a duniya shi kuma Allah ba ya son bashi da kansa da kafi a lahira dan Allah zai ya bashi a lahira da aljanna zai biya aljanna kuma ta haramta wa kafirai to sai wannan mutumi ya mutu yana jin Allah bashi a masa da ya za a wura wani jini tun da ya mutu kuma ba imani to yana son kifi shi ne Allah ya tura ni je in samu kifi duk inda yake in so in kawo masa ya cika ni kan shi sai ya zama suka wuce Allah ba ba shi in yi musu sai da wuta sai ya ce to ni ba zai gaya maka ni kuma wani bawan Allah ne muni zai mutu amma ya sami Allah duk Allah ya masa ibtila'i na kafaran sakonsa sauran daya to ɗayan shi ne aka tura in je in ɗaura masa wannan zafi na larura wanda zai ji zafi kafarar laifinsa da kai ya wuce shi ma da bashi tsakanin da Allah Allah ya gona shi kaga da muni da kafin ba wani da bashi a wala yusifu illa wa fa'ilu wala tusifu amwalu فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فلا تعجبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ko duk mai sauraro wayannan munafukai da yake suna da kuɗi suna da arziki suna da ƴaƴa suratul munafiqun suna tabbata mana kamannin jikinsu wa idza ra'aytahum تعجبك أجسامهم وإن يقولوا فاسمع لقولهم كأنهم كتب مسندة يهزمون كل صيحة عليهم هو العدو صادر قاتلهم لو أن يفقون فتلك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم تبدأ ga yanayin halitta ga dukiya suna da kwanci a jiki suna da dukiya suna da kuɗi suna da ‘ya'ya ya rasu da mai kada ‘ya'yansu da dukiyarsu ko karfinsu ko na bai ba ka mamaki can bai za a yi ta tuni ba a samu ba da annabi ake yi ba da ne kallon su ake yi kowa ya gan su za su firke shi amma annabi ya wuce nan ana gane wannan ya rasu da mai fara su duka amalin wala aulatu kada dukiyarsu da ‘ya'yansu ya tuke ka ko ya baka mamaki suna makiya Allah makiya annabi Allah ce katara hukullahu Allah ya tuna mu albarka ya la'aje su amma kuma ga su da dukiya da asiri kada kare baka mamaki wa wurin inna ma yuridu Allah iyaka Allah ya ba su wannan dukiya da ya ane dan ni azibahu ya shi hayati dunya ya azabtar da su da wannan dukiya da ya kullun shi fargaba gobe ya ci dukiyar su da wuri kaza kullum cikin fargaba motocin sun faɗi sun yi haɗari kullum cikin fargaba an ji ɗan fashi su karya hanya su kwace dukiyarsu na kasuwanci da ke kan hanya kullum cikin fargaba ‘ya'yansu wani ba lafiya kullum an musu waya a ce kaza ya faru dukiyarsu na kaza ɗan su nauyi kaza ma an kama shi kaza an kullum suna cikin wannan damuwa da baƙin ciki su da duniya Allah ya ba su dukiya da ‘ya'yan ne a matsayin instrument da zai asabtar da su da su ko zama damuwa waɗannan ɗin kawai ya isa ya hana su jin daɗin suna ga dukiyar ga amma kullum shi bai shi cikin labari mara daɗi ya yi yau da suna da zai wata ta haka an kuso har zuwa lokacin da ransu zai fita wani kashe wanda suna kafirai ga shi ba su ji daɗin duniya ba ga shi sun kusa suna kafirai kuma su je layar su da ba ba da jin Allah ke
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويعرفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون ولا يعرفون بالله يا رسول الله ترى ان ولي اسيرين سيتوركما ko labarin ya zo maka a kan ɗayansu sai su zo su ta maka rantsarar ɗan ƙarya wallahi mu muna tare da ku wallahi wa idza jaka an zuwa qalbish hal annaka innaka rasulullah innaka rasulullah wallahi ya alam innaka rasul wallahi ya alam innaka wallahi shan innaka rasul wallahi ya alam innaka rasul wallahi shan innaka rasul ya kadimu sai su ta rantsarar ɗan ƙarya wallahi muna tare da ku dai su ta kira ni saboda shi shugaban na zikan ma ya saba kullum idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na kan kujera zai tashi in an yi baki ya yi kira ni jama'a ga manzo Allah a cikin manzo Allah ku bi shi ku saurare shi ku saurare abin da bada Allah ya muku abin ya kawo manzo ga kuma nabi shi ne mafi sahabbai suna da manyan abubakar da suna sun koya kai shi wanda yana ta bayani ga manzon Allah a cikin ku to ya yi mana billahi dan su da su ayi nan da nan ku su wallahi a cikin ku suke su mu'minan da suke wa ba mu ku kariya suke yi ba a cikin ku suke ba walakin nan su dai kawai tsawon mutane ne ya fara kula masu wata wanda suke tsoro su bayyana cewa ba sa tare da ku hukuncin kafirci a kansu
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون
لو يجدون ملجأ لو مغارات لو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون تذكر كأننا تدعون أياسكي فاصل ذلك ما يساس تفرون أجدونه إلا من صغير تسكتون لكل ملجأ da za su samu mafaka au magara ce ko wani waje da su su buya wato mafaka ko su je samu wani waje inda za su keɓe su daga su sai su inda za su iya buya ba a gan su ba an mutta kanan ko wani mashiga inda zai su gaba wanda ya gan su daga su sai su su ware daga mummunai ya zama suna da kariya a wurin za su tafi baki yi magana kan manzana sarrafa ba sa tsoron sai zai fada ba sa tsoron su shema kiki za a ji da za su samu waɗanda wannan ilimi da a guje za su biya su da wurin wa wanda kuma wanda suna irin gudun nan na doki wanda ke kwacewa daga hannun zari da ya kasa doki da ake kokarin rage masa guda kwacewa haka za su yi gudu su je su fake a wurin dan kawai su samu inda za su zauna su keɓe inda labarin su ba zai zama gaba ya rasu lallai dan su sake su yi magana da su shiya mamaki su iya ganin damar su.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فليعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يوتوا منها إذا هم يسخطون إذا كنا آيات توقفا حرقوا سن زهير زور كويسة كاغي تنا كده لله Abbas ya kasance yake asfatu halittu na kaga shi wannan harkusu yana cikin wanda suka kashe na Usman a cikin Usman kuma ya gama da Allah wato abun mamaki da wasu na mamaki da wai suna Usman nan kan akwai waɗanda suka ga annabi a ciki ne waɗanda kuma daga baya suka yi ta goya a a dama annabi ya nuna shi da ire iren su ke waɗannan waɗannan nan gaba za su fito jikokin sama za su bayyana su zama ya ƙaru da Qur'ana la yujahidu hanajirahum yana cewa yafrukuna min yafrukuna min ad-din muruka sabi min al-khaliya suna fita daga addini da ita kiji a kan harba da suke kwacewa ta fice haka suke fice ba addini a wajen wani kuwa yana da sake yi wa salatun jamba salatun jamba salati wa qira'atun jamba qira'ati in kun ga sallar su ko ne na taku in kun ga karatun su qira'a su ko ne na qira'a amma ina sun fita daga addini daga baya yana cikin shugabannin kawai gawa shi wannan harkar su to tun lokacin da yau annabi wannan rashin ladabi umar ya tsaya ta gobe zuwa ya gaban man annabi ya rasa dukiya ga nima sai ya ce da idin ya muhammad shugaban na tsaka kai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sun mara Allah fa man yuti illa ila sayyidu ni kai Allah ba zai yi shi in ji a ce ni ban ji Allah ba wa zai yi duka a wata ita kuma yi a jikin lama a jikin in ban yi adalci ba wa zai yi adalci umar ya zai ta wani ya gana farin kashe shi annabi ta larabawa ba su kan labari cewa muhammad ya fara ya gama da maƙiyansa ya koma kashe masoyansa amma dai a cikin waɗansu
الحمد لله الحمد لله ألا ما كفر ألا تكون في أيام زيادة أمام الله وما لك شر كريم ألا تكون mutum da Allah ya samu baka da Allah ya mu da mun da haka da shi Allah ya mu mutum da Allah ya ga shi Allah ya aka mu da lafiya ara mu da kwana amma da Allah da Allah ya amfani ya sabar da Allah آمين صلاة الفاتحة آمين لا إله